الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شاهد وقت الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun ta da na ashirin da biyu watan da ya gabata a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz a wannan matsalaci mai albarka na muhassasatu salafiya al-akademiya za mu tashi shafi na ɗari da takwas daidai inda wato mala a cikin babu salati alal jinaza inda mala yake gabata hudu idan ba manta ba a cikin a salatu alal jinaza din mun jiya gabobi guda uku inda mala ya kawo ɗaya bayan ɗaya yau za mu tashi ta hudu inda ma da yake rabi'u na hudu alfajir al-munba'id fil ma'asi wato alfajiri wanda yake wato mai zaba Allah madaukakin sarki wanda yake ta da wuruwar da yake kai komo a cikin sabo wal ma'arimi da ababan da Allah madaukakin sarki ya haramta shi baya jin kunya irin wanda za ga yana sabo baya jin kunya ko kadan akwai wanda za ga yana saban baya so a gani yana boyewa to shi wannan za ga baya jin kunyar kowa ma ya gani wanda yake wato ya fadi ya tashi a cikin wannan sabon to sai ma da yake mithlu tarihi sala kama wanda baya sallah misali yanzu a ce gidan ku daya gida ɗaya kuke amma baka taɓa gani yayi sallah ba shekara biyar bakwai kuna haya gida ɗaya ba taɓa ganin sa a masallaci ba to saboda ko shakka babu kai ne gida na farko in ya mutu za a tambaye ka cewa wani fa to gaskiya ni dai wanda ganin da ya dalla to idan aka samu irin wannan ko shakka babu shine za mu ji hukuncin da zai bujiro cewa sai ce mislu tariki salati kamar wanda ya bar sallah wanda ka da wanda ya bar zakka ya iya bayar duk mun san yadda ta faru tsakanin da yana Abubakar da mani'uz zakata wanda suka hana zakatin a shekarun farko bayan annabi ya bar duniya sai da ya ce saboda cewa ai ai wato wanda yi wanda zaka ya ce bayarwa ne ne yake da wanda ya daina sallah yace domin Allah madaukakin sarki din da ya kawo a cikin salata zai ce wa atu zakata sai daga cikin fikiyo sai na Abu Bakar ke sannan kuma ya kawo hadisin cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce ita ce tushen addini as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama din ومن تركها فقد ترك الدين ko kuma fa huwa lima siwaha adiya eh to saboda haka sai yace mithlu tariki salati wa zakka kamar wanda yi wani sallah da zakka sai yace ma atiradihi bi wujubiha amma da zaka tambaye ka ce yaya sai yace ya da wajibi ya da wajibi ce amma ba zai baya yi kawai ba zai ba ya ja babban da wanda bai dama wajibin ba ce da yadda wajibi bace kaga wannan ji ai yayin da kai ji to shi wannan ya yadda wajibi ce amma ba zai ba ya yadda zakka wajibi ce ba zai fitar ba kaga idan tsere ki goni zancin zakka ta akai in ka shekara goma kudin zakkar ka ya kai zakka baka fitar ba zai yanzu ka tuba to sai ka biya ba da an lissafo shekarun nan goma ka fitar da zakkar ka biya ba wani zancen a ce ai shi kenan afallahu amma talaba kuma na da fahimta kimin lahu minu a sai ka biya inda akwai kudin ɗaya daga cikin domin yana cikin arkanin islam to sai ma da yake wannan to kun ga za a bar haji wazani da mazinaci shi ma idan ya zo wanda ya aure ne da na kaga yana yi haji za a yi zuwa ya masa haji in ba kuma ta ba ma da yana lissafo waɗanda za a yi wa sallah ko ba za a yi wa su muke magana a kai to zai ce da mazinaci wanda ya zo ya yi aure aka yi marhaji shi bayan an jefe shi ya mutu za a yi masa Allah wa mudmin al-khamr da wanda ya wanda ya dimanci kayan maye giya da abin da yayi dangin da kawai mun ce kayan maye ne saboda kawai su dauka iya giya kawai ake ne idan to dimun da'imun yana cikin kayan maye sai ya jimanci wannan kullun yana sha wani hawihim da makamancin su minan fusak daga waɗanda suke fasikai alfasik shine alkhariju an ta'atillah wanda ya fita daga yi wa Allah biyayya ke ake kira fasiki shi ne wanda mai adari ya ce wajibu hijralu ko ya wajaba a kaurace masa sai ya ce fa innahu to ga gaba to salla alaihi yace duk da wannan abin da suka yi za a yi musu salla inda ya yi da wajibi ce sai ya mutu baya yin salla sai ya mutu to za a yi masa salla sai dai za mu zuwa ya zaci ma kullum ta yi maye yake sha sai ya mutu mutu ya zamto ba ba rike ba musulunci ba za a yi masa salla amma zuwa ya zaci haka nan wanda ya yi da ya zo ya kawo kansa aka yi mar haji ko kuma aka kawo shi aka yi mar haji za a yi mar sallah to sai ma da ce illa annahu yanbaghi li ahli al-ilm sai dai ya kamata ga ma'abota ilimi waɗanda suke ma'abota ilimi ne mutanen kirki wato waddini da masu addini mutadayyinai an yada awwal salata alaihi kada su je sallar shine punishment ne baya kunyar baya zuwa sallah ba gan shi ba sannan da yi announcin maka mai da mubarak bala yi cewa koyo na kalla a wannan sa ya tura wa Allah ajab to mutane ba wannan ba kai tsaye a ce ya yarda da wannan amma duk bai ba fitowa yin da atheist ne ba ki a kawai ki musulmi ne ji amma ba zai sallah ba kawai ba za a yi ba bai dai ba to shine ma da yake idan yana nan gabar ya mutu za a yi matsala sannan kullun kayan mai yake ka sai ya mutu shi ma za a yi matsala amma zuwa ya rashi ba mutane kirki ba duk wanda aka san mutumin kirki ne ba zai matsala ba kaga ai ba mutumin ne wannan hukuma da ba da yake saboda ya mar hukuma da kuma me wata adiban ya amfani da ba da ladabi ga ire-irensa domin yin misali in aka ga in ga yana irin wannan abubuwan ya mutu duk mutanen kirki suka ne wanda suke irin sa za su a to mu ma mu mutu duk za su zo ke amma idan duk aka dame aka ki zuwa to sai ku zama mata da zuwa to irin kai duk fa irin irin ba aka bari mu kai masa sallah gaskiya to wanda Allah ya rubuta da shirya zai ke shi ya daina domin yana kan mutanen kirki sun zo su faɗo su su roƙi Allah cewa cewa Allah ma giya Allah ka yabe ma kama ba alan nabi sallallahu alaihi wasallam kawai ne sai ai kawai da ka aka yi zaka ce kamar yadda annabi yayi haka annabi ya aikata wa bi zalika ahadith akan haka akwai hadisai na daya an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li jinazatin annabi ya kasance da aka gayyace shi don yanzu ya yi wa gawa sallah ta da alhaji ya tambaya kamar yanzu kana da makoci mace to ya me mu ba mu danji ba me alakar me matsayin makocin nan gaskiya dai kyau musulmi ne ne don sunansa abdallah amma ban taɓa ganin sa a masallaci ba sai to sai limin da ya ce wa bari gan zai ce to ana ba ma ne kwarai kuwa waye mutu a zuwa ga yi doki a ce wannan da yake zuwa kullum ta yi marita in sabzikan kullum yana yawo a jiji ta yi marita ta sha kansu ta yi wani ba ma dare ko magana a fili ba zai fito ce mutu Allah ya ji kansa ba zai faɗa ba kawai dai Allah ba ma dare to Allah ya kyauta Allah ya kyauta sai a tafi irin ga je kiristoci za ka yi oh sorry sorry sorry eh sannun ku sannun ku haka haka ba a zuwa gurin kiristoci biye da kuka zauna da su a a makaranta ko gurin aiki da yake ce a yawon safety da da ake yi ba za ka faɗa ba san babu wannan sai dai ka ce oh sorry sorry haka ni yana da wani ce da sai ka ji da su sannu a da da ma ji ka tazo ku haka ake musu ta'aziyya to sai yace shi ma anan idan aka zo wannan gabar da zarar hakan ta faru da annabi ya zo zai tambaya ya ce to yaya bayin duniya alaiha khairun idan aka yi wannan gawar da alheri to ai mutumin kirki ne kullum da yiwu ke sallah baya wata da sallah sannan kaza kaza aka yi ta faɗa alkhairansa ba iloji aka yi marba da ƴan ƙarya suke yi wani ba iloji ba ba ƙarya ba a je a rubuta ƙarya a ce yana kaza saboda mai kuɗi ne ba shi aka yi ba a gaskiya aka faɗa a kan zana alkhairi to sai ya ce to tsaba da zara ne bai da alkhairi mutumin kirki ne baya wasa da sallah ba kaza sai annabi alaihi salatu wasallam ya miƙe fa salla alaiha ya mata sallah wannan gawa wane mutum sannan sai ya ce wa in utli alaiha ghairu zalik amma idan aka fara ko ka aka fara guda guri to gaskiya ne ana dan wannan mamarin ana ta munafurci kaza kaza annabi ya zara fa dai ko ne ke duka akwai ba ta mujamala mu ne za mu munafurci su za su ce a ba wani kaza saboda haka da ya ji an faɗa cewa to gaskiya ba baya sallah wanda za mu ji misalai a nan wani da wani ya mutu ai zuwa yi to annabi ya rasulullah ai kaza kaza ba wani mujamala saboda haka idan ya an faɗi sabanin haka a kansa to sai annabi ya ce kana ne hali ya zai ce wajen jin mamacin cewa shi anakum biya to ku je ku zai da rabu ne shi ba ruwan da dai wala min salli alaiha annabi ba zai mata sallah ba in ka ga wani babban malami jeyin malami ya yi ko limami to annabi ne ya gaya bare a wajen da ya koya yawwa a kan da wa Ahmad Ahmad Imam Ahmad ya fitar a mujalladi na biyar shafi na 299 da kuma na 300 da 301 da Imam Al-Hakim mujalladi na ɗaya shafi na 364 wa qala yace sahihun ala sharti shaykhaini sai ne akan sharadin ibawa wato shaykhaini Bukhari da Muslim wannan sharadin da muka lissafa wato mustalahum أولها سيء واو مد سل إسناده ولم يشد أو يعد أزوى كرجي wannan sharaɗin shi ba sharaɗin sa bane imamu na hakim domin yana cikin mata sahilai yau wato sai zamzamto a sharaɗin da ya kawo wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi ya man muwafaqa ya dace da shi akan wannan ra'ayi wa huwa kama qala malam imamu albani malamin bakanikin isnadi yace yadda suka ba da haka ne ya bibiya ya tabbatar ke dalili na biyu an jabir bin samura kala to ga dalilin da nake zo kurki jabir dan samura Allah ya kara masa yadda yake mariza rajul wani bawan Allah ya rage lafiya fatiha alaihi sai aka wato aka wato aka rabka masa kuka cewa ina rage lafiya a ce ai ya ba kika fa ja jaru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai makocinsa da aka wato ruza wannan kukan sai ya tafi gurin Annabi alaihi salatu wasalam fa kana yace ya rasulullah innahu qad mata makoci na bawa ne ya mutu kana sai yace wa ma yudirika me yasa nake ka cewa ya mutu me dalilin ka na cewa ya mutu kana sai yace ana ra'ayi yace ya rasulullah na gan shi dan yara da sai inji ya malaki sai yace ni na gan shi ana ra'ayi yadda na gani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace innahu lam yamut yace kaga bai ba mutu ba sai bai mutu ba qala sai yace faraja'a sai dawo shi wannan makocin yace sai dawo ai ai da ta ko da ya ku kai sai ka da jire Allah har ku yawa biya da yake kai ga jire ga zuwa yawa ai ba yin jira da tare wani matashi ne ke yi bangura a bakan su sai da yi da ta awa biyu za ku yi a sai san sai dai gani a wani gwada ma ya yi ala gara lafiya to sai ce sai ce wato faraja sai ya dawo da ya dawo fasiha alaihi domin ya koma ya ce annabi ya ce mun bai mutu ba shi da yake ganshi yana cewa ai ya mutu annabi ya ce bai mutu ba da ya dawo sai kuma jin rusa kuka shi makocin fa qalat imra'atu sai matar ta ce in da dake ila rasulullah ta ce wa makocin bawan Allah ce maka ka tafi gurin Annabi alaihi salatu wasalam fa akhbirhu ka baki labari wanda san ya je zuwan faruwa fa qala rajul sai wannan bawan Allah ya ce Allahumma la'anu Allah ya tsine mata subhanallahi qala ya ce man talaka rajulu bawan Allah nan da ya tafi bayan ya tsine mata fara'u yana zuwa wato sai ga bawo Allah kafin ya tafi sai je ne ga shi sai ya ganci kadina hara nafsahu bi miskat sai ga ya dauki almakashi yana tattakawa kansa wanda laka ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da bugurin annabi alaihi salatu wasallam fa akbarahu annahu mata sai ya rasulullah ya fa mutu ya mutu fa kala sai ce ma yudiri ka me yasa nake ka cewa ya mutu kala sai ce ra'aytuhu yarharu nafsahu bi miqatin ma'u da ido na ga ganke yana tattakawa kansa almakai kala sai ce anta ra'aytahu annabi yace ka ganki da idanka kala na yace kwarai kuwa kala sai ce idan la usalli alayhi yace wallahi ko ban masa sallah annabi yace ashe ko bai zan masa sallah ba wanda ya kaga kansa annabi yace ba ni ba yi masa sallah ka dalili na biyu ke cewa wanda ya kaga kansa cewa mutanen kirki ba za su yi masa sallah shi ne kamar da wani sarkin ladanai satin da ya wuce na ku tana cewa wanda ya fita zanga zanga misali ko kuma bayanin da ya je zanga zanga aka kashe shi ya mutu an ne ba zai yi mutu ba ya fita ne ya je saban Allah an kashe to wannan hukuncin za ka bai ya tafi saban Allah an kashe domin kaga abin da yake an kashe biyu wasu ce ba za a yi masa sallah ba ai sarkin lada ne ce makabartar musulmi za a kai shi to kaga ba ta musulmi za a kai shi bai yana da fahimtar cewa bai mutu musulmi ba kenan sai dai a kai shi kabarin ya tsara rauni ki ta saboda kabarin zaka ji wannan kare rauni yace kabarin zaka Allah ya ji kansa to yace dai da kaji kabarin zaka a kare da hu bi hada tamami Abu Dawuda Abu Dawud ya mutar da shi da wannan tikatta da mujalladi na biyu ya bi na 65 bi isnadin sahih ala shartu muslim wa kare da hu muslim muslim ma ya fitar a mujalladi na uku muktasara amma ki a takaici ya bi na 66 wa kadan na tarihi haka nan imamu nasa'i a mujalladi na ɗaya jabi na ɗari biyu da saba'in da tara wa tirmidhi mujalladi na biyu jabi na ɗari da sittin da ɗaya wa ibnu maja mujalladi na ɗaya jabi na ɗari hudu da sittin da biyar haka imamu hakim mujalladi na ɗaya jabi na ɗari uku da sittin da hudu haka imamu bayhaqi a mujalladi na uku hudu kai jabi na sha tara haka abu dawud tsayalisi a shafi na ɗari bakwai da saba'in da tara haka imamu ahmad mujalladi na biyar shafi na tamanin da bakwai da tasa'in da ɗaya da tasa'in da biyu da tasa'in da hudu da tasa'in da shida zuwa tasa'in da bakwai haka nan shafi na ɗari da biyu da ɗari da bakwai wa ƙara tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadha hadithun hasan wannan hadisi ne mai kyau wa qad talaba ahlul ilmi fi hadha amma ba abota ilmi sun yi sabani akan wannan fa qala ba'dhum wasu daga cikin suka ce yusalla ala kulli man salla lil qibla duk wanda yake kalla al qibla za ya bar sallah in dai yana kallon alƙibla wa ala qatilin nau da haka wanda ya kashe kansa ma za a yi masalla wa huwa qawlu sufyan al-thawri haka imamu sufyan al-thawri yace wa ishaq ibn rahuya wa qala ahmad imam ahmad yace la yusalli al-imam ala qatilin nau sai liman di na unguwa ko na gari ba zai zo wa wanda ya kashe kansa sallah ba kamar yadda ya guje wanda yake wasu abubuwa na banza shi ba zai zo ba wa yusalli alayhi ghayru imam wanda ba imam ba shi za a sai masalla misali sai a nemo mutane irin sa ke zuwa ji wanda sallah a ce a karan sallah ai ne ya wai ce ko ne zai karanta wai kuma kullun kullun bi da zai biya wai ya ce biya kwarai kuwa sai shi zai ji kansa ya tsaya ko kuma wanda zai fadi a ce ba ya ce wannan sa'adin an ce a abili zai zalla ya ce yayi ya kuma mai wucewa shi za a tura ba wannan zai zama darsan alaihi to shi ne abin da malai yake to za a yi wannan za a ɗauko wanda duk wanda suke mutanen kirki wanda suke masu nagarta ba laifi ba ne wannan fa bin Allah ne haka kawai ne ɗauka wai tsabar tausayi ne ka ba nawa tausayi yawa ko ka bi shiga da addini to mai addinin ne yake ga da za ka yi to idan ka zo ka haɗu da wanda ba sa karatu kuma da yan gargajiya za a je a yi ya haɗa unguwa a yi ta zage eh amma kai abin da Allah da manzo fiye eh ba komai a tare bukkan kuma wallahi bayan shekara biyu uku wanda suna karatu da an zo gurin da sun fara zuwa ya ce Allah Allah ya bai wa ne muke ta zage da aka tsara da a zo gurin ba ta tazkuru na ba a gurin da ku to sai sai wannan shine kaida to kaga wannan abin ya fito karara cewa wato wasu za a tura wa kana shekul islam ibn taymiyyah al-harani fil ikhtiyarat ibn taymiyyah ya faɗa a cikin al-ikhtiyarat amma ba ku manta ba al-ikhtiyarat ba ba malam ibn taymiyyah ne ya rubuta da hannunsa ba ɗaliban da ne suka tattaro fatoyinsa na fiqh suka tattara a mujallabi daya wannan na taba gaya muku ji yana da muhimmanci sosai mutum ɗalibin ilimi ya neme shi ko kuma aka majmu'ul fatawa mujalladi 37 shi kansa tattara fatoyinsa aka yi guri daya su sarki bai da zuwa a lokacin su kaza a lokacin kyauta ake ba wa alhazai suka je aikin kyauta a lokacin duk wanda gani da majmu'ul fatawa yanzu kai ka za a da duwa na kaza haka za a dauka a baka kyauta a lokacin to shi ba tattarawa ake to sai yace yace ya faɗa a taka ta 52 wa man imtana min as-salati ala ahadin duk wanda ya hada wato ayiwa sai daga cikin wayannan mutanen sallah yani al-qatila yana nufin wato wanda ya kashe kansa wal galla da wanda ya saci kudin gwamnati kamar misalin da na ba ku jiya cewa wani bawan Allah shi in yaje ya sato kudin abuji yake zuwa da shi shi wanda muke magana da shi sai mun yi sai daga cikin ƴaƴan mutumin abokan abokin da ne da suka sabondi idan ya sato kudin ya zuwa abuji yaran tiba a sai da sai yaran ya je mota tara a gidan ba wanda ya sani a waje shi a je ya faɗa mun sunan hotel yace a nan gurin yake zuwa ya faɗi wallahi motocin sa tara yace a gurin zai fara ganin dubu ɗaya a lokacin lokacin fitowar ya gani ya zo gidan da shi shi wannan bai da baban sai ta bayi shi kudin mota zai zo gidan a shi daukowa ne to haka yace yadda za ta jihu miliyan biyar da ta abu ya ba za ta dawo wajen ta kai kuma wallahi uban bai sani miliyan biyar goma a yiwa ba ka sani ba to nawa ka zato la haula wala quwwata to kaga gululi kenan wanda suke kwanje ma za ta kudin gwamnati to walga Allah kuma ai mafi yawanci za a ga mutum za ta kuɗin gwamnati yake ko bai faɗa ba abu zai bayyana domin wanda yake karɓar dubu ɗari yana buƙatar miliyan ɗaya tsakani da Allah ruwan zaman sa ake wa Allah ya to da wanda yake gululi ya saci kuɗin gwamnati ko ya gululi ya saci kuɗin ganima ko kayan ganima shine gululi wa man yajluli a cikin maganna kenan yawmar kiyama wal madina to anan sai ka kiyaye kaga ba al madinatu ba almadina da mai cin bashin da ake bi bashi shine wanda ya zai rika ciwo bashi baya biya shine almadina ba tare da mai ba ba tare da wato ta'ul marbuta ba shine almadina wanda ake bi bashi bashi yayi wakanta shine almadina kaga ai mun faɗa cewa daga cikin haƙoƙin mamaci da zarar ya mutu abubuwa biyar ake zuwa ya bar a biya miki wakin da yake bi ya biya bakin da ake bin sa a tattar da wasiyar da yi a wanke shi a kunne wayan abubuwa biyar su ne a kan mu da zarar ya mutu yusikum Allah bi auladikum min ba'di wasiyati yusi biha awdaini yawa da zarar wannan mutum yana mutuwa a tabbatar da biyar din nan idan ko suna yi za a ba ci to jama'a wani ya mutu ya rasu da Allah wanda yake yana bin sa baki ko ko kuma yana shi yake bi yana hulɗa ta kasuwanci inda yanzu dai wasiyan nan da za a zo yanzu a rutsa mu a nan aji tsakanin mu da Allah waye mai wasiya a gida waye mai wasiya domin wani gani yake wani ba rubuta a kusa mutuwa akwai wanda yake mun da ya ce wa iyalinsa mataki ne yana da iyali ƴaƴansa uku yace mun duk ran da yace mata idan ya rubuta kullun a diyarin sai yana rubuta Allah bin wala kaza ana jina kaza musamman zai tafiya to sai ya turo mata ya ce to sai ya tura ya mata boli ya ce ba ki ke ma ki aje sai su ce baban wani bai faru sai kaza yace a ba abin da ya faru yace ai ko annabi ne yace duk bayan kwana ba mumini na kwarai ba a so ya wuce kwana uku bai rubuta wasiya ba a hadisi ibn Umar amma wallahi shi ma ne zuwa makarantar yana ji yanzu a ransa cewa in bai rubuta kamar mutuwa ne shi za a ga da yawa kowa baya rubutawa in kaga ya bara wannan to gani ya rai a hannun Allah kamar yadda bawo yake faɗa dama kullun din ai rai a hannun Allah yake to in kaji ya ce rai a hannun Allah wai shine ya fara numbar baki an taba shi saboda haka wannan shine to kaga wanda yake da baki a kansa ya ɗebi bakin mutane allazi laysa lahu wafa wanda ba shi da abin da zai biya kaga ai da sauki in ya mutu yanzu ga kuɗi sai a biya to amma shi ga bashi amma ba abun biya kuma ya yanzu ya sun ce ba za su biya ba na taɓa ba ku misalin bawa Allah da wani malamin mu yace sai da suka je suka yi mutu wa'azin kasa ya mutu ya bar kuɗin suka ce wallahi ba za su biya ba ai ba su suka yi ba sai da aka yi mutu wa'azin kasa aka ce to kaza kaza kaza wani abokin da ne ba aminin su shi ya rika yin mafarkin da Allah yana wani zuwa za ka fi fice wa ɗan nan da yawan baki ba ya gaya wani ɗan suka ce su ba su ai ba su suka ce ba shi ne ya gaya wani malami to su kuma suka je aka tare aka yi musu wa'azi da kyar aka shawo kan suka biya rai kuwa to ai shi ne abin da muke faɗa ka gina lahirarka domin bai zama dole su gina ma ba da kanka shi ne kawai Allah ya zamu dace to shine ma da yake to zajran li amsali kaji ba wai za a yi ne ba dan kafirai ba ne ba dan sun mutu a kafirai za a yi min sallah ba mutanen kirki za su ki zuwa shine wai dan a tsoratan da kira iransa duk wanda yake sha'awar sa ko yake harka irin tasa zai ce to wani ma ba a banza ya mutu gaskiya ce ya kamata mai kuma faɗa ai za ka da yawa mutum zai baka labari ya ce da ya yi ke gantakan nan amma yanzu ba ya daina shikenan da kuma shi ne abin yabo an misali da yayi abin zargi shi ne a ce da ba laifi bane za a ce da kai iyan nan amma yanzu ka dina abin zargi shi ne a ce da mutumin kirki ne zai lalace Allah ya kiyaye ko a ta ma yakunu baina wa baina hu illa dirahum fa yasbiqu alayhi kitab wannan shi ne tashin hankali a ce mutumin kirki ne da amma yanzu ya zo mutuwa ya mutu a banza Allah ya kiyaye to amma a ce da na banza ne yanzu ya shiru wanda kake yana sukar sa ba cewa da kaza ne to jahili bare kuwa jahili ne tsantsa sukar sa shi ne abin da yake a cewa su abu wala to mun kira su ne ba sai ai da dan baki ne a da bakin mu sunna ta gaya mata kace da ka ke wata riki tara hanya yake in ya dace da nabi sai ya aika ba da wajika shi mun jira sai ce ba gobe zan zo ka shirya kuma eh ka'idar ta kenan kuma in yaje zai yi tafsiri amma ya zo ya musulun ta gaba ɗaya ne na al-islamu ya jibbu ma kabulahu amma da yake so sai ke da zagi zabai zai su ɗauko wannan sai ai kaza to sai na umar shi ma da a ɗan tauri ne da wanda makamin da yake yawo cewa duk inda ya ga annabi sai ya masa wannan yaran nan to amma da ya zo ya musulun ta shine lamba ta biyu yawwa to wannan shine ko da yaushe idan mutum ya yi degantaka da ya dena ya zo yau su bai kamata ka zarge shi da wannan abun ba domin suka da wannan jahilci ne jahiliya haka annabi ya kirawo ka soke shi cewa ai za ka lani in dai ya riga ya yanzu to shi kenan kawai kwarai kuwa kwarai kuwa don da ita ya zo ai da makamin da yake yawo da ita ya zo amma Allah ya kire da shi ya koma zuwa ga Allah ya zama kuma shi ne mai lamba ta biyu daga abubakar sai shi radiyallahu anhu ajma'in to wannan shine to sai ma da yace wayannan mutanen ana yi ne ba wajen ana kin su ba sai dan a tsoratar da wanda suke sha'awar domin duk inda mutane suka taso yaro dan shekara bakwai zuwa sha biyu a zuwa a dole zan fi nan za ka akwai wanda yake ba shi sha'awa a mutane in dai ba da girma akwai mai ba shi sha'awa a mutane yanzu ake shi karzo wanda yake da sa'anninsa da wanda suke kasa da shi masu sha'awarsa su rika jin cewa cewa na mafa da mutu da ka za ba za ka zai yi tun tun daga nan sai a cire ma sha'awa cewa ni ba na mutu ba haka za yi to shi ne abin da musulunci yake so to shi ne ma da yake ya ci gaba da gaya mana a nan cewa wato zajiran liyamsali an misali bi ainihi kana hasana eh hakan ya kasance abu ne mai kyau wala wala mutana a cikin zahiri da ake babban malami ko mutanen kirki na fi yi mata addu'a a zahiri a fili in suka ba ce sori sori to Allah ya kyauta Allah ya kyauta kawai ya tsara ko ko jiya ko jiya akwai ba Allah da aka ce mun dan da yaro matar da take mun naji mata ajiya sai daga baba ya ce muna yi da yaro mun da bayan ta daga makaranta sai daga wallahi yana cewa yaron wasa ma kawai sai muke hira da wata sai take ce mu ai yaro ne ku tunan ni baya ji sai dai ko ni ma horar da daga gida har ya ji a inda yake can kuma sai zama bila na baya ganin ba ta ji ga bar baya ya mutu ba sai yanzu bayan kwana uku wallahi ko aljin ni ba sani ba su je ne mata aziya kawai sai yi da komu wani zance ne mun tambaya ya kaza ya kaza kaza kaza to kaza irin wannan ne ko sai bayan kwana uku ba ba ya zo a yi masa zance kwata kwata ba ya zo to irin wannan ne shi sa ko da yaushe ko wani dan uwanka ne kaza yana kyamata da kai kuna faɗa akan wani ɗabi'ar ka wallahi ba kai yake yi wa ɗabi'ar yake saboda babu yadda za ka kamar da bawun yake zuwa hannun ke rufe ka yi ai wanda zai zo ka bai kai ka jinin ka ba bai kai ba bai kai ba wallahi domin yana shi ne lamba ɗaya a cikin magadanka inda za ka mutu yanzu ba ƴaƴa ba kaza su ne dai magadanka to saboda amma ke nan zai gaya ma cewa wane dan uwanka ne zai ka rika jin cewa ai wane ya samu gidi a to dan uwanka bai zama ido ka kintu ba wa zai zama ido saboda idan ka zama kintsatse babu wanda zai fushi zai yi kimanna daga iyayenka da ji Allah daga iyayenka da ji sai mazoyanka wanda suke kaunar ka to wannan shine to kaga a ce dan cikin ka to shi ne irin wannan sai da aka yi matakin da ya gori ba ka san iyayen mutu na da suna da wannan abu zai iya zuwa kaban mai gida ɗan kuwa sai kaban mai gida ba wai dan baya kanka wato da ɗabi'un ka sai ka gyara iyaye yanzu ne za ka ga mu yanzu na musamman extra extra ne ake wasu abubuwa kala kala kana yi na taɓa ku misalin wanda muna muna muna wajen aiki wata ran aka zo ana gaya mana abokin mu yana faɗa yaron ya karatu a waje ya dawo mota aka je mata mu biyan kaza ya ɗebo bai zuwa ya kunna mata wuta wai irin wannan yaji ubangijin ana ba shi hakuri Allah ana rizki irin wannan yace a je masa kefir na ubangi wallahi da lai ai ana zuwa ga ba tsaban lalacewar tarbiyya tarbiyya ta lalace an ba shi tarbiyya ta mara kyau wai shi ne zai bar ya zo yana magana wai shi ana rinse shi ba shi ba wanda yake ba shi ba wanda yake ai ba wanda yake haba da ai ba wanda yake da inda ka ji da ka san kwanan da ai ba wanda ana rinse hasbunallahu to wannan shine to shine abin da malai yake gaya mana anan yana cewa to kaga a zahiri yake karkai masa addu'a kirki kan ma wani yake a zahiri wada alahu fil batin amma ka koma a koyi ko gidan iyalin ka ko kace wanda ne yarda Allah ya kai maka kurakuran a koyi ka yi addu'a kun gane hikimar musulunci a nan domin kowa su koya eh dai ya zama ibra izina saboda haka a koyi ka koma gida kai da iyalin ka ai wanda ne ya wanda ne yarda Allah ya kai maka wannan dai mara jin kaza kaza Allah ya kai maka kaza kaza sai ya zama izina ga kan baya amma a gaban su karka faɗa musulunci da tsari yake yi to sai yace mala yace a yajma baina al-maslahatayn mala ibnu taymiya yace dan ka hada maslaha guda biyu kowace kai aiki da ita kai bar addu'a a goye ka yi mata addu'a a bayyane ka bi abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to sai yace kana aula min tafwidil ihdahuma shi wannan shi yafi fiye da ka dauke ka yadda ya misali kawai ba ba za ka yi ba addu'a ba kuma ba za ka yi sallah ba to sai ka haɗa da biyu shine ba za a yi masa sallah ba amma na koma bayan gidan da zan mara addu'a Allah ya bai masa shi da Allah ko Allah ya bai masa kurakuransa amma dai a cikin ƴan uwansa irinsa dozu ba za a faɗa ba dalili na uku sai ce wa an zaidi bin khalid al-juhani kenan bi hadisi imtina'in nabi sallallahu alaihi wasallam min as-salah a cikin hadisin da annabi ya hana a musu sallah ala da ga wanda ya kwangi wa qawli da ashabi da fadin sa ga sahabban sa da yake mutu sallu ala sahibikum yace ku sami ku je ku sami can da abokin ku dan ku je ku yi sallah ko dan uwan ku je ku ku yi masa sallah inna sahibakum galla fi sabilillah domin wannan abokin naku ya dace dukiyar Allah ya yi kwanje da ni ba aka dauko kafin araba sai ya tsawon abu kamar yadda wajen ruwa ya nuna wato falmaran ce ba falmaran ita ce kuma tsohuwa ba ma sabuwa ba ita ya dauka amma Allah ya ce man yanzu zai aji bi ma Allah yau kan kiyama amma za ga wani ya ƙara zero bi da ba zero kawai kaga wannan ziran tashi hankali ce inda ta bayan lambar eh ana ƙara da zuwa an shiga uku kuma sai ta lullunka kuɗi kwarai kuwa in dai da lamba a bayanta in babu lambobi da to aikin banza ne amma in dai da lamba aka sa ta a nan to ba an da su sunan wata unguwa mun da su eh one zero to kana ƙara zero ba ka linka ta kai mai ziran ta uku ka gume wanda zero ne ka fi domin an kasa gaba ɗaya gida nawa da naira goma ne yanzu ya zama ɗari nawa za a baka wani uba ce shi kuma nan uba ce gaba ɗaya wulaji ce gwamnatin zai kai Allah ya kiyaye to sai annabi alaihi salatu wasalam yace yayi wannan akrajo wa ashabu sunan bi sanadin sahih mabuta sunna sun fitar masu sunan din nan daban-daban sun fitar da shi hatta ibn mansur ba aka ce ashabu sunan yana ciki domin shi ma sunan ne dai inna sahibakum gallabi sai oke sai ce alama ta baka bayanu wa inda mas'ala kamar yadda bayanin da ya gabata a matsala ta 57 alkhamis na biyar dalili na biyar almadini wanda ya dauko baki mai cin baki alladhi lam yatruk min almali wanda bai bar dukiyar da ma ya qadi bihi dainahu wanda za ta biya barbakin ba idan mutum ya mutu yanzu ana duba da yadinin da aka ga ana bin sa naira goma kuma yana da naira ɗari ai da sauki sai a ɗauka a bayar kawai ba ma mai ji ba mai ji to amma ya mutu ba kuɗin to shine tashi hankali fa inna hu yusalla alayhi to za a yi masalla wa inna ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata alayhi fi awwal al-amr ma da yace wato sahabin yace annabi ya bai musu sallah ne a farko al'amari farkon musulunci duk wanda ake riba shi annabi bai masalla وفيه أحاديث أكون وانا أكوي حديثي كوا نتأيا أن سلمة بن الأقوى ذاكو يتنا جي وان ديوا النبو مبايع سوبيو أبي أتو رضوان سوبيو ديبيو لا يزو يوا النبو مبايع ديكما والله يكما زوا يسا النزا شو أن لقد رضي الله عن المؤمنين سوبيو تفادا والجن إيه سلمة بن الأقوى كنا باو الله kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance a zaune gurin annabi alaihi salatu wasallam iz utiya bi jinaza kawai da aka zo da wata jana'iza fa qalu sai sabai suka ce salli alaiha ya ba idan Allah kai mata sallah fa qala sai yace hala alaihi daynun annabi ya tambaya yace ana bin sa baki qalu la sabai su ta ba abun ta qala sai yace fa hal taraka shay'an yace to ya bar wani abu ya bar wani abu qalu la tafi'a fa salla alayhi annabi ya zoye masa sallah shikenan to saboda haka haka ba abin da baki kuma bai ba komai ba babu matsala a kansa shikenan to sai malai yace sun ma wuce min jinazatin ukhra sannan aka zo da wata jana'izar daban in ji salama bin al-aqwa fa qalu ya rasulullah sai ka ce ya ma idan Allah salli alaiha kai mata sallah qala zai ji hal alaihi dainin shi ko wannan ana bin da baki kala na'am ila na'am sai aka ce eh kala sai ce fa hal taraka shay'an to ya bar wani abu kalu sai suka ce talakatu wa talakata danani dar dinari uku ya bari kala sai ce fa kala bi asabi'ihi talaka kayyar sai aka ce kuna nufin jaka uku kamar mu ce jaka kayya eh kayyar jaka uku ya bari fa salla alaiha sai annabi ya mata sallah tun mauce bi sani sa aka zo da gawa ta uku kamar yadda duk wanda yaje zaune zai gani sallar gawa ce kaga ita duk sallah ce an yi sallar gawa to kaga a zamanin annabi duk wanda aka mutu inda musulmi ne ai kwaɗayi yake a kawo gawa ne masallaci annabi alaihi salatu wasalam a yanzu kuna miƙewa a masallaci bayan an yi sallah azhar ko lazar ko kawai sai a gaya musu cewa za a yi wa gawa wanki sallah as-salatu ala al-amwat haka za a je muku sallah akan gawawaki ba in kanin sai a sun sai abuwa da yawa kawai idan kuma uwa ce da an ta taruwa uwa ta ce muku da jariri da mace duk suna bayani amma duk sallah sallar gawa a Saudiya sai wato sai ka gaji da ita wani lokacin ba musamman a sallar tarawih za ga kawai da an yi raka a hudu ko biyu sai a ce to za a yi kafin a saurari a ce za a yi wa gawawaki sallah domin daga lokacin fitewa za a yi su wata ila biya musu cikara haka to saboda haka to kaga su ma haka suke yi wannan sunnar sun samo da ne tun daga zamanin annabi alaihi salatu wasalam cewa idan an yi bokiwa nan za a kawo ko a nemi dan a samu albarkacin annabi alaihi salatu wasalam to sai yace fa qalu salli alaihi sai su ya ba ki Allah kai wannan sallah kale yake hal taraka shay'an ya bar wani abu qalu la ka ta qala zai ji hal alaihi dainun to ana bin sa baki qalu sai su ce salata da nani ana bin sa dinari uku qala zai ji sallu ala sahibi ku je ku da ku je ku yi abokin ku sallah qala sai ce shi mai ruwa yace rajulun min al-ansari yuqalu lahu shi mai ruwa wani mutum daga cikin mutanen Madina ana cewa da shi ko kuma wani mutum daban kai ba mai ruwa ba Salama bin al-Aqwa shi ne mai ruwa sai yace Abu Kata da yace shi ne Abu Kata da yace salli alaihi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ai masa sallahu alaihi dai dainu bayin da ake wanda na dauka zan biya bayin Allah yace shi zai biya fa salla alaihi to sai Allah ya zo ya masa sallah tunda ka dauke zaka biya sai ya masa sallah Bukari ya fitar a mujalladi na uku shafi na 368 haka imamu ahmad mujalladi na hudu arba'in da bakwai hamsin daidai wa ziyadatu lahu tsarin na imamu ahmad ne warawa minhu nasa'i imamu nasa'i ya ruwaya daga imamu ahmad a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas al-qissatu salisa wato qissa ta uku kenan yayi wannan ruwaya dalili na biyu ana alika ta da radiyallahu anhu na hauli qissati salisa kwatan kwatin ya rawaita ya rawaita kwatan kwatin qissa ta uku shine wajen cewa zai biya da fi hadisin salama bin al-aqwa hadisin salama ibn al-aqwa wa ruwiya alladhi qablahu ko kuma wa rawal ladhi qablahu ya rawaita kuma riwayar da take kafin ta ita ba wa bi a cikin tasa ruwaya sai kara da cewa ara'aita in qadaitu anhu atusalli alayhi sai abu ka tare shi ya rasulullah kin ba ni labarin idan na biya bar bashin za ka yi masa sallar za ka yi masa sallar shi ne irin wannan kwaro masu so su lafi wato tun annabi alaihi salatu wasalam da hadisai sai zo su ayya su karo duk kanya ne bayan mun ya ba da wannan misalin duk abu kan irin wannan ne kamar da muka riya a zuwan shu'ara cewa annabi shu'aibu wata ayat da ta zo ko irin wannan ayoyi wata ayat da tazo tace tsawa aka yi wa mutanen sa wata da tazo tace girgizar kasa aka yi wata da tazo me tace ita kuma ta uku na yawa hadin da ke wa faru to da kaga girgije aka ta ko musu zafi aka yi wani yazo ya ce ai duk maganganun sun tikaro duk kai yayi a to da ke ba zuwan nan abin su fara tafsiri wallahi to nake a fara fassara aya mu mu rika tura tambayoyi kawai irin wayannan ayoyin za mu ɗiba mu tura mu ga ya za ka yi da su ko tun da kana ɗauko hadisi yanzu ka ce wai ƙarya ne tun da wanda ya ci karo da wannan to aya sai mu zo su kuma kadiyyu subut kadiyyu dilala Allah har so nake a ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ya rahama da kinka a fatara a bara alhamdu asmalallahu wa ni'am ai kajin ka ya buje wallahi ai ba za a yi ba har duniya ta tashi shi ne kawai sai a tsaya a gyara tsakani da Allah duk faji za su imamu tahawi suka zo suka ma mukilul asar akai duk wani abu da kake ji ko kuma ibnu kutayba a cikin muktalibul ahadi duk suna da littattafai da suka yi na ga duk wani hadisi da kake jin ya ci karo da aka yi ma bayani tun kafin a haifi kakan kakan kakan kakan har zuwa kakannin duk sun gama wannan bayanin shekara ɗari takwas baya dari tara an gare ma bayani amma yanzu kawai kai Allah ya samu gama lafiya wannan duniyar a ba malam to wannan shi ne to shi ne abin da malam yake faɗa a nan cewa yace to kaga um Abu Qatada yace idan yace ya Rasulullah kin kana ganin idan na biya bashin zaka yi masalla Ali yace shine misalin da zaba ba ku yanzu wata rana nace mutum ne zai dauko Hudaifa ko Abdulalim da ni da baban su sai mu je Shobrai kawai sai zo da amma zane shi abba na je Shobrai wace gari da zo ce abba na je Shobrai ni da abba wata wace gari zai ce na je Shobrai ni da Hudaifa wata kuma ya kuma ce ma na je Shobrai ni da abba da Hudaifa da mamanmu akwai ƙarya duk anan to duk babu ƙarya duk labari sai amma dai wani yanzu da ya ci faru me yasa ce kace mun kaji yau kuma ka zo ka ce kun ji da da da babanka to kuma an je din babu wani abu to irin wannan ne dan ke gantaka kawai sai wani ya zo ya ai kaza kaza kaza kaza wannan duniyar Allah ya sa mu gama lafiya to sai ce wato to kaga annabi alaihi salatu wasallam yake kala ne in qazaita anhu bil wafa annabi yake tabbas in ka biya masa ka tike ma kuɗi em yalla bai je yalla ga kuɗi eh jamfil ne na ce ya dauko da eh to sai ce wato idan idan idan za ka biya masa annabi alaihi salatu wasallam yake to za a zan zan yi masa sallah yace fa zahaba abu qatada sallaitu alaihi kana yace fa zahaba abu qatada fa qada anhu abu qatada kawai sai ya biya masa bashi fa kana sai yace awa baita ma alaihi annabi ya tambaye shi yace to ka biya duk abin da ake gunsa kana na mai yace bare ka ya rasulullah fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi annabi alayhi salatu wasalam wato ya kirawo duk wanda zai kira yake zuzo ya yi masa addu'a ko ya yi masa sallah imamu da ya fitar a mujalladi na daya shafi na ɗari uku da saba'in da takwas tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da ɗaya imamu darimi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da uku ibnu maja mujalladi na biyu shafi na saba'in da biyar imamu ahmad mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai da ɗari uku da ɗaya ɗari uku da biyu ɗari uku da hudu da ɗari uku da sha ɗaya wasu ya kulahu wai gibai giban malam duk yana faɗan wannan ka koma ka duba dan kan ma ka ce ƙarya ake ka je ka duba ga reference nan amma ihala ko istihala da ake cewa an bari farin ɗin ka tu ka je ka duba wai sinadu ta yi wani alaƙar muslim akan sharɗin imam muslim walaita inda la'akari kun gada saboda wato imam muslim a keɓance na da nata sharaɗin mai zaman kansa misali yadda za ku rika gane wannan bambancin cewa sharaɗin bukari misalin sharaɗin bukari a ce yanzu mun zo za mu sauke littafin nan na a kamun jana'i misali don abin ya rika halarta ba kwakwalwa mun zo za mu sauke shi sai zanto ɗaliban kashi wajen biyar ne akwai wanda tun da aka fara karatun da shi aka fara littafin sannan kullum baya fashi bai taɓa fashi ba sai yake nan sannan bayan fashi kuma duk abin da aka yi ya rike duk abin da aka yi ya rike ba bakara ba fashi komai da shi aka yi to idan mahmud bakari ya zo zai ce su ne yan tabaka ta farko shi kuma akwai wanda baya fashi amma bai da littafi sannan kuma duk abin da ake yana rikewa sai ce su yan tabaka ta biyu akwai wanda kuma duk abin da ake yana rikewa amma shi ruwan yau ya zo gobe ya zo ba da kai kai injiniya misali injiniya yana kan dola duk da haka idan aka zo sai Imam Bukhari ya ce UN da baka ta farko sharadin da kawai da sun zai ruwaya duk da cewa bai da baka ta yin lafiyayyi mutane ne kaza sai ya ce shi kawai da sun zai ruwaya shine irin sharadin sai a ce a tabaqatul ula da baka ta biyu ta uku ta shine bambanci kawai ce shi ka'idarsa da yadda baka ta in ka taɓa fahimci duk kwakwalwarka kawai ce ka fita daga baka ta farko ka koma sai to shi ne bambancin shi na guda ce sharadin bukari sharadin muslim ko kuma imamu imamu al-hakim duk saukin sa yanzu yake to na rawaito amma a sharadin bukari don ya san sharadin na su kenan domin yana cikin mutasahilai shi da ibnu hibban da ibnu kuzaima to hudu aka lissafo cewa suna da mutasahilai ne jiddan shi za in suka yin hadisi sai an kuma gunsa shi za a ga ana bibiya to shi ne na uku an jaji radiyallahu anhu ma a wuce ban kara gaba ko والسياق له إسناده صحيح على شرط مسلم وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة a wajen wanda suka yi ruwaya daban ka ga su ba su rawaito cewa Abu Qatada ya tafi wa ba'u lidaini wa ba'u lidaini ba su rawaito cewa ya tafi ya cika wato ya biya wannan bakin ba shine misalin da muka bayar yanzu yanzu idan yaro na ya zo ya bada wannan labarin duk kuna zaune ran da ya ƙara bada ruwaya da ni ba ka nan ba ruwaya farko kai kake da ita ba shine wannan ruwaya farko kawai kake da ita ba ka da ta biyu shi kuma wanda yake da yana da ta biyu zai ƙara sai dai idan wanda baya nan ya zo ya ruwaya a gurin ka sai ya ce ya yi ruwaya a gurin ka ya samu ƙarin kaza shikenan to shi ne ma da yake gaya mana anan cewa sun masalatu nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi sannan ya sallar da annabi ya masa shi ba wasu ba ta nan aka fito wannan gurin saboda haka daga baya wasu suka kara na uku an jabi radiyallahu anhu ba nahwaha ya rawaito hadisi shi ma nahwu da mislu bambancin su shine ne shine nahwu kwatan kwace kamar na tasiri da na tasiri duk ma'anar su daya amma ai ba kala ɗaya take ba amma mislu ko daidai na tasiri da na tasiri shine mislu bambanci kenan cewa idan cewa dole kai ma an ka zo ruwa ka dole zaka ce ba zaka ce wajibi ba duk da ma'anar su daya yawwa to shine kawai yace na hawa irin ta amma ba kalma kogo da kogo ba eh amma ba na daya sai yace wa zara bi akhiri a karshe sai kara cewa balamma fata Allahu ala rasuli yayin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabin sa budi bayan yakin kai barke aka samu wadata a cikin gari qala muqala bi yace ana auladi kulli mu'minin min nafsi da baya wa duk wanda ake riba yi sallah to da aka samu yalwa a cikin gari kuma sai annabi ya ce daga yau ni ne mafi tantantuwa da kowane mumini a kan kansa to sai yake wa man taraka shine ayi wannan ayar ko da yake ga can gaba wa man taraka dainan fa alayya qada'uhu annabi ya ce daga yau duk wanda ya bar bashi in dai ba dabi'ar sa bace larura ce ta sa to ni zan biya ina gwamna yake shugaban kasa da Allah kuwa da tiyamomi da yan harkar zuloli da suka fi kusa da mu wannan ba shine na wuri isa dan bodiyo da yazo ya rika dukan kansu a cikin littattafan da yi bai raga musu ba da sarakuna a wannan lokaci sosai kuwa na ka za a kwace yanzu ba wai biya ma za a yi ba wannan ba shine nauyin shugabanci da jagoranci shi za a ga suna gudu wancan ɗaya daga cikin alƙalai ba shura habib ba sunansa ya kwanta mu a cikin magabata da ya ga za a ba shi alƙalanci ba hukunci ya zama ta ƙarfin siya sai ya tsebo riguna manyan riguna wajen guda goma ya sa ya hawo dokin kara ya ce ƙoshi da gudu ana yana kuma ga zafara da ya zafara haka aka ce a wannan ba za a ba shi alƙalanci sai da ga an naɗa wani sai kawai ya koma noman ya warke to su ba za ka ga gudu suke amma yanzu kana kallo yanzu zabe za a yi in ka bude rediyo ka ji yadda ake damun mutane za a yi wai februari ne ko januwari ka ba a yi hankalin ya daga kowa ya hauka ce yana so bayan irin matsaloli idan fa wato wato matsala ta samu wani wanda kake mulka wallahi sai Allah ya tambaye ka ba shi da lafiya an yi kaza an yanzu wannan malaria ma da ake wa ta ije jiwa malaria rashin lafiya sai a yi ta biyar wannan haka wani ke ce ce matsalar da muka yi magana da shi a ce wani magani ya ce ai baya yi ce ya haka yi dakta ya ce wallahi ai ta yi rajistin da zai ce in kana so yanzu malaria ka ce kaza za ka sha ce ko kuma ai ba allura kana gama ka dora da magani haka wani dakta ya ce ce amma bai ya faɗi sai alaƙin na ce wannan ya ce ai baya yi yace ai ta saba yanzu da shi ta jure gaba daya ta girgize shi kwarai kuwa sai dai ka sha wani yace sai dai ka sha amatem ko lonar yace su ne mai nace to me yasa sai yace saboda su ma mai kwantirin din cikin su da da waye a ciki a tumita yace wai ba yin halulun ba shi ba shi da halulun din sa ba ka ji ilimi ma da yace saboda haka ya fi karfi akan wayansa sai na ce masa yanzu na ce to nata me yasa me yasa ku in aka je kin musu ba ta ba wa mutane suke ba da wannan din sai yace ai dole ba ta update yace mu kuma likitoci kullum update din mai kuma shi ne kai da ke yace kullum kai update din kai cewa kaza fa yanzu baya kaza kaza yake shi kuma wani a kan yana nan yana dabba da maganin da kawai shi kenan to shi ne to sai ce kaga wato ya kawo mana wannan ce wato abin da yake kai yayin da aka samu budi to annabi ya faɗa cewa wa man taraka malan wanda ya bar dukiya kuwa wanda ya bar baki dan Allah ku duba a dai yace ni zan biya mar amma wanda ya bar dukiya annabi bai ce tamu waje sai yace fali wa rasatihi ta magadan sa sallallahu alaihi wa sallam annabi kenan ya fi kowa kwai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga zuba mai kyau da kayi ga kyauta ba da farmato sallallahu alaihi wa sallam ki zo da haka kaga ɗabi'a ta kenan sai yace to idan an bar ma dukiya kai da ƴaƴan ku kuje san araba araba muku ko magana bali warar tsaki sannan sai yace rawahu abu dawud abu dawud ya rawaita mujalladi na biyu shafi na 85 na tayyiya mujalladi na ɗaya shafi na 278 بإسناد سيئ على شرط الشيخين أكن شرط البخاري ومسلم وله طريق أخرى عن جابر yana da wata hanyar daban daga jami'in ziyaratin ukura ta wanda wani ƙarin daban wakar ta kaddama ya gabata a shafi na biyun da tara gaba ta ƙarshe da za mu tsaya a kai shine ta hudu sai ya ce an abi huraira an karbo daga aba huraira annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusabi rajulin mayyit abu hurairah yace annabi alaihi salatu lalle annabi alaihi salatu wasalam ya kasance ana zuwan mar da mutumin da wato wanda ya mutu alaihi dainu ana bin sa bai bayan alisi annabi ya tambaya yace hal taraka li dainihi min qada ya bar abin da za a biya mar bakin sai annabi ya tambaya ya bari fa ina da sa annahu taraka idan in ya bari cewa lalle ya bari taraka ba ya ba abin da za a biya sallallahu alaihi sai annabi ya bar sallah wa illa in ko ba haka ba fala sai annabi ce ba zai wa sallah ba kana sai yake sai yake ne sallu ala sahibikum kun ga ku je ku yi dan uwan ku sallah falan ma bada Allahu alaihi al-futuha amma yayin da Allah ya ka budi kuwa aka samu kudin ya ba kudin nan da aka turo gwamnoni kudin Paris Club misali kudin Paris Club ya dando zo da haka daga nan kamata a ce an tsere wa talakawa kudin asibiti da kudin makaranta amma kuna ji babu palliative ma ba ta fama ake da su wannan da ba da su ai abin da kai ji wai wani wani rubutu wai da naga an an ce wai me yasa ba kuraba ba wasu daga cikin su dan rashin kunya wai suka ce wai sun ajiye ni ko saboda su ta da dawo dan Allah ka jona tunani to yanzu dan Allah mutanen mu yanzu ko da gubar ba cinye ta rai ba kana ina je lokacin kajin nan lokacin ubanzan duk mutanen mu ba yadda suka cinye ta ba aka je gudu gudu ko za ta taba wannan gudu din da ta wani bawan Allah na da zira da ta ji wuta ku ta kai boilin boilin ya haura wani wanda yanzu giri har da wani digiri celsius har da wani science yanzu a cikin ce wallahi gudu din ta mutu kuma haka duk mutanen mu suka cinye baka ƙara jin wani labarin wani abu to shi ne abin da ba da yake gaya mana a nan yake cewa to sai ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce to wa illa fala talu ala sai fa lamma fata Allahu alaihi al-futuha qala ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fitan danta ga mu'mine fiye da kawunan fi duniya wal akhirah annabi ya ce a duniya da lahira eh shi da ai za ku ga a duniya ga shi wannan a lahira kuma zai ajiye mana a matsayin ceto ku ta ulul azmi min ar-rusuli ku gani za ku ga da aka faɗe da aka fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusuli amma ka duba ka ga da mutanen suka fusata su kowanne ayat na wuce li kulli nabiyyin da ko yawa da wata da ala ummati kowanne annabi yana da wata addu'a da aka bashi aka ce gashi wannan Allah ya ba alfarma da ita za ka yi wa al'umma ka in kai Allah zai biya ma kowanne a cikin annaba annabi zai yi wa al'umma daga gaba ɗaya aka rubuta su amma annabi da ya zo sai ce ya ajiye ta su sai ranar kiyama eh sai ran kuma da addu'a da za ta tashi shi ma ba iya mu za ta ba ba har wayannan annabawan da mutanen su sai ta taba wani mutum rahmatan lil alamin lijja to sai yace kale yace ana auladul mu'minina min fi dunya wal akhirah ikrahu in shi'tum iktiba zikra yace in kun ga dama ku karanto النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم to annabi kafin mu zo suratul azab din shine mafi tantanta wato bil mu'minina akan mu'minai fiye da kawunan su ne wannan ayat take ne wa zai ba mu fahimtar sa cewa bi ayat nan take ne yawa eh na yadda ya fi ka san kanka amma ina zuwa gudu mun da wata gaba ta karara misali shine tunda lokacin da yayi abin da yake nufi shine inda bukatar ka za ta zo kana son wani abu annabi alaihi salatu wasalam ya kawo na ga wani abin to ka ajiye na ga kabuna annabi shine min anfusihim kenan haka yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan kuma min anfasikum a wata kira'a anfas fiye da numfashin ku eh min anfasikum daga numfashi numfarfashin ku min anfusikum daga cikin ku to so ake shine wannan ayar kul in kana aba uku wa abda uku in har kana san annabi yanzu da makaroni yanzu ya zagi annabi to ba ruwanka da faransa ba ruwanka na ji jima wannan rumu ji kamar karatun mu na je da muke cewa duk wanda yake kauna annabi yana son kuma Kano Milan to ya rubuta wa iyayen gidansu cewa akwai rukun din da aka dauko daga Faransa na gani da zuwa ya rubuta cewa wai su ga da sun kore shi ban san ingancin magana ba in ko wannan magana ta tabbata su sun kyauta domin a turkiya ko da za abin da ya burge ni ina jin labarai abin da ya burge ni sai da na yi sabbara ina zaune ni kai cewa erdogan erdogan da ake faɗa shugaban ƙasar turkiya kun san shi ne ba ɗaukan mataki a duniya ya kori ambassador ya ce ban masa kaza annabinsu za a zaga ya ce a ban masa saboda haka ya rufe yan bajin nasu gaba daya to shi ne sai yanzu suka yi yau din nan sai suka yi suka yi katun din da shi ba aka yi shi tsirara da wata karuwa ya bude bayan ta da kofin giya a hannun shi shi ko kallo ba zai ba yadda shi wata shi suka yi wa tuntun ma ai da ma ba za a kula da ba yace ko kallo ba zai ba ni ba komai wallahi ya fito magana yace ba komai dan ambar yace me su ba komai yace kuma yana nan akan boycotting na kayayyakin har yanzu bai bai canja ba duk wani abun su da video da dalilin nan na golin lecturer ne a UK muna harkar da awa ne wani dakta shi ma ya rubuta cewa ya sa video din sa kasuwa duk mai video din shi ce wallahi ya dina hawa yace saboda sun taba annabi alaihi salatu wasalam shi ne kauna annabi alaihi salatu wasalam bayan Allah yace ya yace wallahi in ma ba za a jariri da mutu Allah to kaga total mu kan ma nan na masallaci da total muke bi wallahi da ko wannan ba za mu ƙara biya ba Allah mun koma a barko ina so inji ya buga yawa to saboda haka wannan shi ne saboda haka duk abin da jig bayro duk abin da yake kusa da kai na zuba ruwan gare shi shine in har wayannan abubuwa takwas din baka fifita abubuwa uku a kan ba ƙarya kake waka dan Allah da annabinsa a koma a karanta wayannan ayoyi wurin kana ba uku mu abuna uku mu ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun littaraftumuha ko wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ya Allah ya ce ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi matarabbakum eh ku jira musibar da za ta dame ku haka Allah yake la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man adda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum shi ma sai da Allah ya jiri har karshe gaya mana ka'idar zama da wayannan kafira saboda haka kaunar annabi anan za ka nuna ta tagarci wa abin sha'awa shine faɗakan wanda ake wa al'umma suna ta rubuta a wannan ya shiga duniya cewa su ba sam wannan abun zai shiga duk inda ba a tsammani saboda duk abin da ake suna gani wannan alman yahudawa suna gani domin akwai wanda muke dawa da shi shi ma wani profesa yusuf adam karim muke cewa suna ne kawai amma profesa ne saboda kwakwalwarsa wata ran ya sun je isra'ila a isra'ila ya ce wani daga cikin masu da a wannan ya yi wani abu ya yi laikin ya ce wallahi yana ɗakin da ya kunna kwamfutar da kawai ya wuce mulki ta gaba ɗaya wallahi na jin ita da ƙara buɗewa ba zai da Najeriya duk abin da ake suna gani shi za a ce muke takaitin wanda za a ga yayi laifin abin banza domin yanzu a ƙasashen turai idan suka fito takara ko facebook ɗin su kawai za a ɗauka a ga wani irin tura-tura kake da me kake me ka fito me kake lafiya yanzu kai ake a kake ga za ka me ka fito in kilayin a kansa ta a cikin social media twitter tiktok instagram ko ma ne ta nan za a yi ba illa amma wasu za ga a mutanen ma yau ba san ka'idar social media ba sai mutum ya rubuta cewa ga na hanyar umar ina mamaki wallahi kai mutum wai ya ce ko ya tabu ga na hanyar jama'a ku zana addu'a wata addu'a ka gurba kan ka wuka duk mai zan cutar ka yanzu ya cuce ka ka ga ya bar baka gida in iyalin ka ne ya cutar da su sannan kuma kai ba ya ba illa a hanya wayannan ina za ku iya tuna wanda aka taɓa sacewa a zamfara wasu ‘yan mata awari aka nemi miliyoyi za ku iya tuna su abin da suka rike kenan zai je mun tafi guri ka zaraba kai suka bi su ƙauyen suka ce biyu sai da suka nemi miliyan ya kai miliyan ɗari biyar na to irin wayannan abubuwan ne da yawa mutane su rika zama ala hadiri ala basirati duk abin da mutum zai yi zamto yana da wayewa a kai amma ba kawai mutum ya zo kawai ya sa kaza kawai sai ai ga na hanya kaza ba daidai bane yawa kana ta daba wa kanka uba to sai yake wata rana na yi da rubutu a wannan sai naga a cikin wasu manyan malamai na akwai mai wannan tafiya amma yanzu ya daina sai rubuta cewa ga shi wuri kaza wallahi sai ka rubuta haka ya dauka shi ne sai na ki rubuta amma yanzu ya daina wata kila saboda wata ran muna magana da wani malamin muka ce na ce ina so ne irin wannan rubutun yace ai za ta yi masa magana to kaga su manyan malamai ne to kuma ya daina ya sa ba cewa ga shi guri kaza ya ba da direction din ba daidai bane Allah yanzu kana kuyan ma ana bibiyan ka Allah ya kiyaye to shine malamin yake ba man tofiya annabi alaihi salatu wasallam yake duk wanda ya rasu fa wa alayhi dainu akwai waji akan sa walam yatruku wa ba'an bi bar abin da zai biya ba fa alayya qada'uhu annabi yake ni zan biya ba siyamomi da kansulori da gwamnoni su ji wa man taraka malan duk wanda ya bar dukiya fa huwa liwarasati to ta magadan sa ce wata bai kuma da ba karajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi wannan dai har zuwa wannan abubuwan gaba ɗaya da muka biya to mu je kasa wa qala abu bishr من طرق كثيرة عن أبي هريرة وقال أبو بكر يونس بن حبيب راوي مسند التيالسي سير كم راوي مسند التيالسي أبو داود التيالسي كان أكيب الحديث كركان حديث يتي سميت أبا الوليد فاجا أبو الدليل أبو الوليد يعني التيالسي أبو داود التيالسي يقول لنا سوى بذا نسق تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين da wannan aka soke a farkon musulunci da duk wanda ake riba ki annabi baya ba sallah amma daga nan aka turki sai annabi yake yin sallah ko ana bin kabari amma dai za a bayani ne don a dauke ma nauyi domin zai zama ma hukumi a cikin ne a cikin kabari mun biya wannan dubu a baya amma yin sallah daga baya annabi ya koma yana yi mutane sallah ko ana bin kabari to amma duk da haka za a yi magana domin a sauke ma nauyi to za mu tashi gaba ta shida a tadi kenan abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna da kowa ubangiji da suna yasa kyawawa da sabobin da maɗaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sana alkhairi muna da kowa ubangiji da suna yasa kyawawa wannan kasa ta mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman matsala da tashin hankali a kasar mu Allah ka maganta mana muna da kowa ubangiji da suna yasa kyawawa da sabobin da maɗaukaka duk waɗanda suke bar wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda suke cikin kunci na rayuwa da matsi Allah ka yaye muna da kowa gini da suna ya kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka kuwa gaba Allah ka shiga labarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء موتانا بالدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فاقضيها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم